wato watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1445 yau za mu tashi mafhumu kalimatur rabb fil kitabi was sunna ma'anar ma'ana in an ce mafhum ana nufin concept kai an zai samu na kasu a ce wai mun fi fahimtar wani yare ma da fiye da namu yara wato abinda kalmar arrabu ta kunsa concept na arrabu amma wannan ma'anar ta arrabu dangane da fahimtar alkitab wa sunna abinda alkur'ani da sunna suke nufi da kalmar rabbu الرب في الأصل إن أنت الرب في الأصل أنا نفهم في اللغة العربية مي أصل كلمة إذا مصدرين رب يرب بمعنى نشأ الشيء إن أنت ma'ana ana nufin wanda ya ƙagi ya tashi wani abu ya reni wani abu ya mallaki wani abu ya kyautata wani abu to sai a ce na shai'a wanda ya reni wani abu min halin daga wani hali ila halin zuwa wani hali ila halin tamami har wannan abin da yake renan nasa ya kai halin da ya zama ya cika ya isa abin da ake so to wannan wanda ya rene shi ya tashe shi daga wani hali zuwa wani hali fa huwa rabbuhu mun gane yanzu in ka zo ka samu fili haka sai ka sa aka yi tono sai aka fara gini tun daga foundation ana yi ana yi aka ce ai gini ya fito kana renansa aka ce gini ya kai linta ai gini ya kai rufi ai an rufa ai an yi filasta ai an sa ƙofofi ai an yi wayarin ai an yi fenti to gini yanzu ya kai ina ya kai cikasa to sai a ce kai wannan kai ne rabbu rabbul dari an gane rabbul in gida ne kai sai a ce rabbul manzil ma'ana ka reni wani abu min halin ila halin to shine ma'ana amma wannan yana maka ma'anarsa ne a ne a doga yuqalu akan ce rabbahu wa rabbahu wa rabbahu falamzu rabbi to kuma lafazin rabbi musdarun musta'arun ne lil fa'il kanan shi rabbun ar-rabbu rabbu shi kadai ismul lil fa'il ma'ana in yanzu an ce mai reno to ai aiki ne da mai aiki an gane aiki ne da mai mai da mai aiki to kuma yana yana iya zama ismul maf'ul marbubin shi marbubin an gane ai akwai rabbu akwai marbub to shi marbubin ai shine wanda za a rena din to kuma yana iya zama ismul maf'ul kamar da yake zaman cewa ismul fa'il wannan abu ne ma na luga ko yawa wa yuqalu akan ce ar-rabb to idan aka ce kuma ar-rabb bil itlaq a sake ba ai taqayidi ba mun gane sai aka ce ar-rabb da alif da lam an masa ma'arifa kenan ko to in an ce ar-rabb ba a faɗansa wala yuqalu ba a cewa الرب mai alif da lam ai itlaqin sa a sake illa lillahi ta'ala sai ga Allah madaukakin sarki almutakaffil wanda shine yake dauke bima yaslahu almawjudat da abin da yake kyautata samammu nahwa qawluhu kamar a ce rabbil alamin rabbil alamin kaga an yi an yi idafa an yi jingina al'alam zuwa ga mai zuwa ga Ubangiji sai aka ce rabbil alamina kamar da Ubangiji ya ce rabbukum ubangijinku wa rabbu aba'ikumul awwalin kuma shine ubangijin ubanninku na farko kinan an faɗi rabbu anan bil idafa to in an faɗi rabbu bil idafa ana iya faɗar rabbu ga wani ba Allah ba in an yi idafa shi yasa yace wala yuqalu li ghairihi ba a faɗan kalmar rabbu ga wani Allah illa mudafan mahdudan sai tare da idafa kuma idafar mahdudan takaitacciya ma'ana ƙayyadaddiya kamar a ce mai kamar yuqalu kuma da ke cewa rabbud dari ubangijin gida wa rabbul farsi ubangijin doki ya'ani ana yake nufi sahibuha mai shi malikuhu mamallakinsa wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin haka ne ma zaka fahimci fadin Allah madaukakin sarki hikayatan an Yusuf da Allah yana bada labari akan Annabi Yusuf alaihi salam sai Annabi Yusuf yayin da yake cikin kurkuku da aka zo za a fidda ɗaya daga cikin abokanan nan nasa guda biyu na zaman kurkuku sai ya ce wa wanda za a fitar ɗin uzkurni ka ambace ni inda rabbika a wurin ubangidanka ma'ana a wurin mai gidanka kaga anan inda rabbika ubangiji da kansa ya kawo ya itlaqin sunan mai gida da rabbu amma sai aka masa mai idafa rabbika yace uzkurni ka ambace ni inda rabbika a wurin mai gidanka fa an safu shaidanu zikira rabbihi sai ubangiji ya mantar da shi a shaidan ya mantar da shi wannan dan kurkukun ambata tuna wa mai gidan nasa ala qaulun fi tafsir al-aya kamar yadda yake a cikin tafsirin aya wa qauluhu da fadin sa lokacin da aka aika wa annabi yusufa wani akan ya je ya zo da shi bayan ya fassara mafarki sai ce qala rji ila rabbika sai ce koma zuwa ga mai gidanka. Rabbika nan yana nufin mai koma zuwa ga mai gidanka, wa ƙaunuhu ta'ala da faɗinsa da Allah maɗaukacin ce, amma a hadu kuma yayin da annabi Yusuf ya fassarawa abokanan zaman kurkukunsa mafarki sai ce, amma a hadu kuma, amma ɗaya daga cikinku fayas rabbahu hamra zai shayar da mai gidansa giya. abin da malam yake so mu fahimta a nan kalmar rabbu inda ta zo da alif da lam arrabu da ma'arifa ba a faɗanta ga kowa sai ga Allah in an yi ta a sake amma in za a faɗe ta a wani to illa bi idafatin mahduda sai an yi idafa kuma idafar ta zamanto ta sananniya takaitacciya ƙayyadaddiya wanda an santa an gani wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi fi dalatil ibil cikin batacciyar raƙuma sai manzon Allah ya ce hatta yajibiha rabbuha har sai mai ita ya same ta amma sai annabi ya kira shi da mai rabbu mai ita saboda raƙumar ana tunanin shi ma mai raƙuma a watakila an aifa masa raƙumar tun tana ƙarama yana renanta tana renanta har ta kai kalin girma to shine ne shine rabbuha shine mai renanta mai lura da ita min hadisin muttafiqun alaihi daga hadisin bukhari da muslim fa tabayyana bi hadha sai ya bayyana da irin waɗannan abubuwa da muka karanta a cikin alqur'ani annar rabb kalmar ar-rabb yutlaq ala allah ma'rufan wa mudafan to shi ubangiji ana iya tsinkayar da ita ga Allah an sake ta ne ko kuma an mata ma'arifa an masa idafa ne ko an sake ta shi ubangiji kana iya ce masa rabbu kuma kana iya ce masa ar-rabb an gane fa yuqalu ar-rabb aw rabbil alamin aw rabbin nasi amma wala tutlaqu kalimatu rabb ala ghairi allahi illa mudafat ba a fadar kalmar ar-rabb ga wani ba Allah ba sai idan akwai idafa sai an jingina rabbun da wani abu sai a ce rabbud dari ubangijin gida rabbul manzili Ubangijin masaukin, Rabbul Ibili, Ubangijin taguwar. Abin da ya sa malam yake so ka fahimci wannan, akwai inda yake so ya kai ka. Sai kuma ka samu kyakkyawar fahimta akan kalman nan ta arrabu a mafhumi na alƙur'ani yaya alƙur'ani ya zo da ita, mai ƙur'ani yake nufi da ita, kenan kalma ce da ana iya tsinkayar da ita ga Allah ma'arufan wa mudafan ma'arufan wa mudafan ko sannan kuma ana tsinkayar da ita ga wani Allah amma sai da idafa in an mata ma'arifa ba a tsinkayar da ita ga wani ba Allah ba na'am sai yace wa ma'ana rabbil alamin in an ce ma'anar ubangijin halittu ana nufin khaliquhum mahalicin su wa malikuhum shine mamallakinsu wa maslahahum shine mai kyautata al'amuransu wa murabbihim bi ni'amihi shine mai tarbiyyarsu mai renansu da ni'imarsa wa bi irsali rusulihi da kuma aiko manzanninsa wa inzali kutubihi da sauƙaƙar da littattafansa wa mujazihim kuma shine mai saka musu ala amalihim akan ayyukansu qala al-allama babban malami ibn al-qayyim rahimahullah yace fa innar rububiyyati tattabi amrul ibadi wa nahyihi ita rububiyar to tana hukuntar da umartar bayi da hana su wa jaza'u muhsinihim da sakantawa wanda ya kyautatawa cikin su bi ihsanihi wa musi'ahum bi isa'atihi wanda ya munana kuma a sakanta masa da irin munanawarsa to kalmar rububiya tana hukunce tana tattare da umartar bayi da hana su domin ai wanda yake mamallakin abu shi yake iya sa shi kuma ya me ya hana shi shi yake iya umartarsa ya yi ko ya bari to wannan hadhihi haqiqatur rububiyya wannan shine haƙiƙar rububiyya kenan ubangiji bayi shine shine mamallakin su shine yake da tasarrufi a kansu shine yake umartar su shine yake hana su shi yake sakawa wanda ya mai kyau shi yake sakawa wanda ya mummuna da mummuna dukka wannan yana daga cikin mafhumu kalimatur rabbi ka fahimci kenan mu bayi mallakar Allah subhanahu wata'ala ne shi yake da tasarrufi akan mu yadda ya so to amma wannan kalmar ta arrabu tana da kuma wani mafhum mummuna a gurin waɗansu mutane shi yasa bayan ya kawo maka mafhum kalimatul rabbi fil qur'ani was sunna sai ce maka mafhum kalimatul rabbi fi tasawwiratul umumi dhalla batattun al'ummomi kuma ga yadda suke ɗaukan kalmar kalaka Allahul khalqa malam yace Allah fa ya halicci halittu ne muftirina ala tauhidi an gane su halittu ubangiji ya halicce su mufassiri da ala tauhid kowanne da tauhidi aka aka kage shi shi tauhidi duk wanda kaga ya zo duniya ya zo da shi ba abu ne da aka barka in ka zo duniya za ka san shi ba an gane abin da bahaushe ke kira kaimajika ko abin da da shi ka zo to tauhidi yana daga cikin kaimajikan dan adam da shi ka zo duniya na ba da misali wancan satin na ce yanzu in an inkishe ɗan agwagwa babu wani mahaluki a duniya da yake koya mallan ƙaya in ka ɗauki ɗan agwagwa ka jefa shi a ruwa zai fita a ruwan ko to waye koya mar a yana daga cikin abin da da shi aka halicce shi shi ake kira fidara ƙaimajika da shi ya zo ba buƙatar wani ya koya mar to duk abin da mutum aka halicce shi da shi wanda ba a buƙatar wani ya koya wa wani to shi ake kira fitratan lahi lati fadar nas alaiha wanda da shi Allah ya kage ka da shi Allah ya tashe ka shi ake kira kaimajika in ji Hausawa to wannan kaimajikan ubangiji kana Allahul khalqa Allah ya halicci mutane ya musu da kaimajikan tauhidi akan tauhidi Allah ya halicce su duk wanda kaga an halicce shi mahaifiyarsa ta halicce shi ai ta haife shi ya faɗo duniya to ya shigo da sanin tauhidi ya shigo da kaɗaita Allah wa ma'arifatur rabbi kuma ya zo da sanin ar-rabbu al-khaliq wanda shike maliki subhanahu wa ta'ala kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yace yana gaya wa manzansa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce fa aqim wajhaka kuma ka tsayar da fuskarka an ambaci fuska ne anan domin ita ta fi ɗaukaka ta fi daraja a cikin ɗan adam ana nufin gaba ɗaya kai ɗin ka tsayu liddini hanifan ga addini wanda yake ya karkace gaba da sauran addinai ya tsaya ga hanyar Allah shi wannan addinin sai Allah ce fitratan lahi allati fatara nasu alaiha halitta ce ta Allah da ya halicci mutane a kai la tabdila li khalqillahi babu canji ga addinin Allah a fassara biyu ta masu tafsiri la tabdila li khalqillah babu canji ga addinin Allah addinin Allah haka yake yadda Allah ya yi shi wasu kuma suna fassara la tabdila li khalqillah tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce kai ɗan adam haka Allah ya halicci mutane akan addini to halittar Allah haka take haka take zuwa ba a samun canji wani ya zo ba tauhidi an gane ba wanda yake shigowa duniya face ya shigo da sanin tauhidinsa mun gane wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa iz akaza rabbuka kuma ka ambata ya Muhammad yayin da ubangijinka ya riƙa min bani adama daga bani adam min zurriyati min zuhurihim daga bayansu zurriyatahum ubangiji ya riƙe zuriyarsu Allah maɗaukakin sarki yayin da ya halicce mu gaba ɗayan abin da Allah zai halitta na mutane sai Ubangiji ya tara su a gaba ɗayansu sai Ubangiji ya fitar da su min aslabihim daga tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan yadda zai taho in ka ɗauki ni a lokacin na fito daga tsatsan Abdullahi ko to Abdullahi a gurin daga tsatsan Ibrahim Ubangiji ya fito da shi Ibrahim ɗin daga tsatsan Muhammadu ya fito. Ka gane, to inda za ka tafi, to haka haka Allah Ubangiji kowa sai ya fitar da shi daga tsatsa da Allah yake so zai fito, amma sai Allah ya fitar da kowa a cikin kowane tsatso, sai Ubangiji ya tara mutanen ala alimu zarri a gabansa. Sai Ubangiji ya wa ashhadahum ala anfusihim. Sai ya shaidar da su a bisa kawunansu. Me yace da su? Alastu bi rabbikum sai ubangiji ya ce musu ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne mahallicinku ba ba ni ne mamallakinku ba ba ni ne mai kyautata al'amuranku ba qalu bala shahidina dukkanmu gaba ɗayanmu da mu da kakanin kakanin kakanin kakanin kakaninmu wanda duk kake tsatsansa kai nawa ka haɗiya bayan ka haɗiya waye haɗiye ka an gane amma dukkanmu sai muka ce bala shahidina eh madalla mun shaida ya Allah kai ne abin halittar mu ma'ana kai ka halicce mu kai ne abin bautar mu mun shaida fal iqraru da ka iqrari tabbatarwa bi rububiyyatillah bi rububiyyar Allah wa tawajjuhu ilayhi da kuma fuskantar zuwa gare shi amrun fitriyun al'amari ne wanda na fitara ma'ana da shi aka halicci mutane kenan in ku haka ne wa shirku hadithun ɗari'un. Ita shirka faruwa ta yi bujurtowa ta yi, a asalin ɗan adam ba ita. Ɗan adam bai fito duniya zai bauta wa wani Allah ba. Ɗan adam bai fito duniya yana da sanin akwai wani abin bauta ba Allah ba. Ɗan adam ya zo duniya iya abin da ya sani abin bauta Allah kadai. Kenan shirka daga baya take zuwa wa ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qad qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsira da amincin Allah yace kullu mauludun duk abin aihuwa yuladu alal fitra ana aihuwarsa ne akan fitra ma'ana me fitrar akan bautar Allah shi kadai sanin Allah shi kadai ne mahalicci abin bauta fa abawahu sai dai ko iyayensa yuwahhidanihi yuhawwidanihi sai su yahudantar da shi aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi aw yumajjisanihi ko su majusantar da shi rawahu shaykhani akwai wata riwaya wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kiransa Sa'id wata rana yana gaya wa wasu yace gazautu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arba'u gazawatin yace na halarci waɗansu ya ƙuƙuƙa tare da manzon Allah ne tsira da amincin Allah har guda hudu yace kamar misali bayan an je an yi yaƙi sai waɗannan mutanen da aka yaƙe su bayan an kashe abin da aka kashe sai kuma suka tayar da zuriya ma'ana sai zuriyarsu ta tashi ko kuma sannan sai ake ba wa manzon Allah ai mutanen gari kaza ko mutanen wuri kaza da aka yaƙe su lokaci kaza da kaza din nan aka kashe na kashewa a yanzu cikin su akwai mushrikai sai wannan abun ya rashin daɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nuna rashin daɗin sa sai wannan sahabin yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah alaisu abana al-mushrikina ma'ana ya ga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwarsa ga mutane an je an yaƙe su sauran waɗanda suka saura an bar su akan me akan addini sun karɓi addini amma kuma yanzu a ce daga zuriyarsu daga tsatsansu ga mushrikai shi kuma wannan sahabin sai ke ganin a ai kamar ba abun mamaki bane alaisu abana al mushriki ne ya rasulullah a to dama ya manzo Allah su ba yayan mushrikai bane yayan mushrikai ne suka tashi a shirka wani abun mamaki ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa khiyarakum abana al mushrikina sai annabi yace baka ga kuma zababbun kuma ku hatta a cikin sahabbai na wa'inda ma suke zaɓaɓɓunku manyan cikinku abu na almushiriki na ayan mushrikai ne wannan ai ba hujja bane maza Allah ke nuna mar ai da ma'ana kana nufin alaisu abana almushrikin dan zamantowar su abana almushrikina ba hujja bane su ma su zama mushrikai sai annabi ya ce ah ai khayrakum kuma zaɓaɓɓun cikin ku ma abana almushrikina ai ayan mushrikai ne sai annabi ya ce musu kullu mauludin ai duk kowane abin aihuwa yuladu alal fitra ana aifansa ne akan fitra har ya faɗo duniya yana kan fitra ba za a canja mar fitra ba annabi ya ce har sai lokacin da ya samu arcinsa duk ɗan adam da aka halicce shi uwarsa ta aife shi ya zo duniya kafin ya mara magana bai san kowa ba sai Allah ɗaya ba abin da kwakwalwarsa da tunaninsa suka sani sai Ubangiji shi ɗaya kuma ya san yadda yake wa Allah tasbihi. Ba zai zaman to yanzu ba a canja shi ba sai ya samu harcensa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce falau kulliyal abdu za mu ci gaba kenan. Da bawa sai aka ce kai da bawa za a kaɗaitar da shi za a bar shi wa fitratihi da kuma fitrarsa a ce yaro yanzu ka je ka ɗauko asalin gungun ɗan arna sai aka haife shi yau jinjirinsa jinjirinsa wanda aka haifa yanzu karki gaskiya ne ba wai ka je ka ɗauko wani shogar antoni wanda ya girma ba a'a ana nufin ka ɗauko jinjirin ɗan arna wanda misali uwarsa ta haife shi yau sai aka ɗauko shi sai aka je aka kai shi wani guri ana lura da shi ana renansa aka bar shi bai san yaran kowa ba bai san komai ba ba wanda ya ce mar ƙala aka bar shi da fitarar da Allah ya halicce shi latta jaha ila tauhid to da zai fuskanci zuwa tauhidi wa qabila wa qabila da'awatur rusul kuma da zai karbi kiran manzanni alladhi ja'at bihi ar-rusul wanda manzanni suka zo da shi wa nazalat bihi al-kutub littattafa suka sauka da shi wa dallat alayhi al-ayatul khawliya kuma ayoyin ayoyin Allah kasantattu suka yi nuni da shi walakin sai dai at-tarbiyatul munharifa karkatacciyar tarbiya wa bi'atul mulhida da kuma gurbataccen wurin zama humallaka ne su ne abubuwa guda biyu tagayyara littijahil mauludi da suke canja mafuskar jariri wurin zama da me tarbiyyar da aka mar da ka kenan mauli shi abin aiwa akan fidira yake zuwa haka kuma da za ka ɗauki ɗan ustazai gidan da ba a haɗa Allah da wani ake tsananin tsare dokokin Allah ka ɗauki yaro ka kai shi kuma hannun arna a can zai kai arna zai zama saboda su ne za su me za su canja shi tarbiya da bi'a ma'anar albi'atu al'abuqatu gurin zama environment inda ya taso to yana da tasiri akan me zai zama shi yaro tarbiyar da aka mar da environment din sa suna da tasiri a kansa suna da tasiri a za ga yaro ya rayu ko da ma a ce iyayen nasa misali ba musulmai bane sai ka ga ya rayu a unguwar musulmi wata kila su kaɗai ne gidan arna sai ga ya tashi yana sha'awar musulunci yana karɓar musulunci yana yadda da musulunci sai ga wani lokacin za a kai ma a kawo ko mu a gabanmu mun aurar da wata yarinya a ofisin Maryam asalin sunanta Rebecca ta koma ta zama Maryam ta taso an aife ta a garin nan ta tashi a cikin musulmai ta tafi School of Health and Technology abokananta musulmi ta iya komai na musulunci sai ta zamanto duk wani abin arnanci da arna masa take to ita ba za ta iya tafiya haka ta sa tiket rara take gani a billahi ka gane sannan kafin ma ta shiga musulunci ta iya fatiha ta san farillan sallah ta san farillan alwala ta ma wani wanda ya daɗe a ciki kawai kawai daga ba sai ta ce wa banta ita fa wannan addinin nasu ba za ta iya yin sa ba shi me yasa ce kai gaskiya ba addini bane addinin da ya yadda a shagiya ya yadda a yi kaza ya yadda a yi rawa ya yadda a yi kiɗa kuma ana zuwa ana zuwa gurin a ibada tsirara wanda ta ce mata me tsiraran ta ce wannan sikir sikir din da waye ai tsirara ne a yarinya kawai ta tafi ta je ta ta musulunta a wurinmu wanda har ta zauna a gidan ji sa'ad daga ba muka ɗauke ta muka kai ta gunda muka kai ta sannan kuma aka aurar da ita a ofisinmu me yasa environment din ne environment din yayi tasiri wurin addinin ta da haka environment da wannan suna shi yasa wa min samma sai malam ya ce to daga nan ne idan yaro environment ɗinsa da kuma tarbiyyarsa suka canja shi wa min samma to daga nan ne yuqalladu al-awladu aba'ahum ya'ya suke koyi da iyayensu fi dalalati wal inhiraf wurin bata da karkacewa sai mutum ya zama shi ma karkatacce irin iyayensa fa minhum haka yake kai ba nan wani yaqulu Allah ta'ala fi hadithul qudsi ubangiji madaukakin sarki yana cewa cikin hadisul qudsi Allah madaukaki yace khalaqtu ibadi hunafa na halacci bayina akan addini wanda ya karkace gaban sauran addinai ma'ana na halacci bayina akan addinin musulunci fajtalathum ash-shayatin sai shaidanu suka juyar da su ai sarrafathum ila ibadatul asnam suka juyar da su zuwa ga bautar gumaka wacce ta biha arbabun da rukunta abin bauta min dunillahi kuma bayan Allah fa waqa'u fi dalali sai suka auka cikin bata wabbiya'i da tabewa wa tafarruq da rarrabuwa wal ikhtilaf da sabani kullun kowanne yattakhidu lahu rabban yana riƙan wani abu a matsayin abin bauta ya abuduhu gairu rabbil akar ya abuduhu yana bauta masa gairu rabbil akar ba ubangijin wani ba ma'ana kowa kenan yana da irin nasa abin bautar ko a can zamanin jahiliya lokacin larabawa ai gunkin anguwar su wannan daban gunkin anguwar su wannan daban ko ba sali ba ko mu ma a yanzu zaka samu mutane suna da ababen bauta kala kala wasu suna bautawa shanu wasu suna bautawa bera akwai wani wasu wasu da na gani wasu bera suke bautawa an yi gurin bautar kamar ɗakin nan ne haka duk cikin sa beraye ne ana kai musu abinci kala kala ana kuma gyaggyara gurin akwai masu lura da gurin bautar su kuma in sun zo ba gurin bautar suke shiga ba gurin da ake yin bautar to kamar nan ne gurin da berayen suke to nan kamar baranda ne can ma haka an kewaye shi to nan ne kuma gurin zaman nan ne gurin bautar ababen bautar kuma suna tsakiya in ya mutu ya wari kuma ya dauki abin bautar kaga babu tunani li'annahum domin su lamma taraku rabbul haqq yayin da suka bar ubangiji na gaskiya ibtulu bi ittikadil arbabil batila sai aka jarrabe su da rukun kuma ababen bauta na ƙarya kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce fa zalikumullahu to wannan wanda aka ambato muku aka karanta muku shine ubangijinku rabbukumul haqqa kuma ubangijinku na gaskiya fa ma za ba'da al-haqqi ba fa abin da ke bayan gaskiya illa dalal sai bata wa dalalu laysa lahu hadd ita ko bata ai ba ta da iyaka ko wa nihaya ba ta da ƙarshe shi bata ba shi da wani ake ga iyakar bata a shi a shiga ake ta yi kawai in ka bata sai ka je ka samu ko na gaban ka وهو لازم لكل من أعرض عن رب الحق kuma shi ƙasa ya lizinci ya zamanto lazimi ga duk wani wanda ya kawar da kai da barin ubangijin gaskiya qala Allah ta'ala Allah madaukake sarki ce a arbabun mutafarriquna arbabun mutafarriquna yanzu ababan bauta daban-daban daban-daban dinnan khairun sune suka fi alkhairi anillahu ko kuma Allah alwahidu makaɗaici alkaharu mai rinjaye ai dai ka san kan a ce wannan abun bauta wannan abun bauta wancan abun bauta wancan abun bauta to ta yaya za a ce su ababen bauta daban-daban su ne suka fi alkhairi ko ku ubangiji makaɗaici wanda yake mai rinjaye mata abiduna min dunihi ba fa komai kuke bautawa koma bayan Allah nan ba illa asma'an face sunaye ne sammaitu muha wanda ku kuka kage sunayen ma antum kuwa aba'ukum da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja wani dalili a bisa bautar su ba wa shirku fil rububiyyati shirka a cikin rububiyya me rububiyya a rububiyya kan mun karanta me rububiyya ko kadaita Allah cikin ayyukansa ko in yanzu an ce maka rububiyya kaga halitta aikin Allah ne azurtawa aikin Allah ne kashewa aikin Allah ne rayawa aikin Allah ne, matarwa aikin Allah ne, ɗaukakawa aikin Allah ne, ƙasƙantarwa aikin Allah ne, to sai malam ya ce wa shirku, shirka tun rububiyyati a cikin rububiya, bi itibari isbatil khaliqina la ta fuskar a tabbatar da masu halitta biyu, almutamasalaini wanda suka yi kama da juna sissifati cikin siffofi wal af'ali da ayyuka mumtani'un ba zai yiwu ba mun gane abin da ubangiji yake nufi a haɗa Allah da wani a ce misali wannan abokin tarayyar Allah ne tun rububiyya shi sa ce maka wa shirku shirka haɗa Allah da wani tun rububiyyata a cikin rububiyar Allah tunda ai mun ce halitta aikin waye to kenan kadaita Allah cikin halitta kadaita Allah ne cikin rububiya kashewa aikin waye aikin Allah ne kadaita Allah ba mai kashewa sai shi kenan kadaita Allah ne cikin rububiya halitta to tun da aikin Allah ne sai malam ya ce maka to hada Allah da wani kufin rububiya bi itibari kala akari da isbatil khaliqini khaliqaini ka gane a tabbatar da masu halitta biyu mutamafilaini wanda kuma suka yi kamanni da juna tistifata cikin siffofi ai Allah shine alkhaliqu to a ce a ce ga wani shi ma alkhaliqu ne shi ma an mai da shi abokin tarayya ga Allah kuma yayi kamanni da Allah cikin siffofin da Allah yake da su wa af'al da ayyuka mumtani'un ba zai yiwu ba dukkan wanda suke jingina wa Allah wani abin halitta ai wani abin bauta daban ba Allah ba bai yi kama da Allah cikin siffofin Allah ba ko yayi bai yi kama da Allah cikin ayyukan Allah ba ko yayi bai yi ba ka ɗauki misali Hindu suna bautar saniya wannan saniyar akwai wanda ya haife ta ko in aka je aka samu saniya an cirke ta ana bautar ta a India to akwai wanda ya halicce ta ba ma wanda ya halicce ta ba kai akwai uwar da ta haife ta ko to ubangiji bai da wannan siffar ko to kenan wannan sun saba da Allah a wannan siffar sannan ita wannan saniyar idan masu bautar suke tsawon kwana akwai ran da za ta mutu su canja wata ko to ubangiji baya mutuwa bai yi kama da Allah a wannan siffar ba ka gane shi Allah rayayye ne dawwamamme su kuma wannan kuma rayayyu ne masu karewa an gane suna da lokacin da za su kare to don haka sai yace ba zai yiwu ba to tunda ba zai yiwu ba wa inna ma zahaba ba'dul mushrikina to abin sani kawai sashin masu hada Allah da wani sashin mushrikai sun tafi ne ila ma'budatihim zuwa ga abubuwan bautansu ila anna ma'budatihim cewar abubuwan bautarsu tamliku suna mallakar ba'ad tasarrufat sashin wani tasrifi fil kauni da cikin wannan rayuwa suna da wani iko to wannan shine abin da zai kawo maka cewar kowane mai bauta irin na da wanda yake bautar gunkin da ya je ya sassaƙo gunkin a jeji ya zo ya sassaƙa shi ya kafa shi shi da kansa da karin kansa ai ba ma sai an tambaye ka ba ya san ba wannan gunkin ne ya yi shi ba amma me yasa yake bauta wa gunkin ya kaddara yana rai cewar wannan gunkin yana mallakar sashin wasu tasarrufat na rayuwa zai iya bayarwa zai iya kawo nasara a kasuwa zai iya kawo nasara a jinya zai iya kawo nasara a samun arziki amma yana da sanin wannan gunkin ba shi ya halicce shi ba shi ma ya san gunkin ba shi ya yi shi ba abin da yake kaddarawa wannan gunkin yana da me sashin babu tasarrufat yana da sashin waɗansu tasarrufat na cikin rayuwa ya kaddara gunkin yana da wani iko na ya bayar ko ya hana a kaddarawarsa to wanda ya je ya ɗauki kabari ma yake roƙonsa shi ma me yake kaddarawa wanda ya je kabari yanzu ai ya san da kabarin da na cikin kabarin da gunkin da aka kafa shi mal farqu bainahuma gunkin yana ji na kabarin fa gunkin yana bayarwa na kabarin fa me wannan wanda ya je barko kabari yake kaddara wa ransa na cikin kabarin nan ya mallaki sashin tasarrufa in shehu ne yana ganin shehun zai iya bayarwa yana ganin shehun zai iya hanawa ma'ana abinda malam yake so yanzu ya jawo hankalin mu fahimta wa'ancan fa da suka bata da irin batan su da na yanzu ɗaya ne waɗancan fa da suka rike wasun Allah su ma fa da suka rike wasun Allah ba wanda ya je ya ciro dutse daga cikin su ya kafa shi ya ɗauka cewar wannan dutsen shi ya halice shi a'a kaddarawa yake yi shekan ne ya raya masa wannan dutsen ya mallaki sashin a tasarrufa sai ce kaddar gunkin zai mar waɗannan tasarrufat ɗin shi ya sa ma shi da kansa in dutsen ya daɗe sai ya canja shi sai ya kaddara yanzu ikonsa ya ƙare an gane wanda ya je gurin boka yake tsamman boka zai iya sa ya ci gwamna ko zai iya sa ya samu kuɗi me ya shi ma ya san bokan bai yi shi ba amma me yake kaddarawa bokan yana da mallakan sashin tasarrufa to shi ɗaya yake da wancan rubutar tun rububiyati an gane to ashe kenan kar mutum ya ɗauka sai mutum ya je ya zunkura a gaban gunki a su ma wanda suka je suka tsuguna a gaban gunki gunkin ba su yadda ba su ma san wala in sa'altahum Allah yake man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna la ai za su ce Allah ne to sai Allah ce to me yasa ba za ku wankalta ba wani gurin Allah ce to ta ake karkatar da ku kuma ku je kuna roƙon wani abin bauta a'a su ma suna kada tasarrufat ne wa'annan din suna da wani iko yawati wa yamna shi ma yana iya bayarwa yana iya hanawa kamar yadda Allah yake to wannan shirkun ne fil rububiyya an gane to ashirku fil rububiyyati ka shirku fil ilahiyyati fil uluhiyyati an gane yawa to shi yasa malai yake so mu gane wannan gurin dan mu gane mushrikan yanzu da na da da na kowane zamani iri ɗaya ne iri ɗaya ne wanda duk iri ɗaya ne ba mai gwanda da wanda ya haɗa Allah da wani da wanda ya haɗa Allah iri ɗaya ne za ka samu mutum ya ajiye hoton shehi sai ya ƙaddara wannan hoton yana da tasiri ƙaddarawa yake wannan na jikin hoton yana da ikon tasarrufa an gane to wannan shine da haka sai malam yace wa qad tala'abu bihim dubhimu shayatin shaytanuku shaytan kuma yana wasa da su fi ibadati hadhihi almabudat wajen bautar waɗannan abubuwan bauta fatala'abu bi kulli qaumin sai shaytan yayi wasa da kowane irin mutane ala qadar qulihim a bisa gurfadan hankalin su in shaytan ya rufi irin yadda kuke to da haka shaytan zai tura ku da haka karke mamakin wani shehi ya rika ko to ai bauta iri ɗaya ce akwai wanda yake kasar inyamurai shi ba shegi shi wata bishiya ce ma iyayensu suka ce musu tana da tasiri ita yi rika duk ɗaya ne duk ɗaya ne shi a ƙabilarsu ko a ɓangarensu ko a gurinsu wannan bishiyar an gaya mar cewar ai wane ma da zai fita yaƙi ko wane ma in abu ya same shi ainihin yake zuwa kakanka wani kuma wahayin ilhamar tarihin na ƙaryar na shaiɗan ne na shaiɗan ne yadda ake gaya wa na yanzu haka aka gaya wa babansa shi ma kakansa haka yazo ya samu labari shi ma sai aka zo aka dora shi akai aka ce ai iyayen kuma ai kaza ma ai kaza ma ai kaza ma to shi ma sai ya yarda wannan bishiyar tana da sashin tasarrufa to haka ma wanda ya yarda ai ga wani abun bauta mutum ne dan adam ne malami ne jimad ne tasarrufat din ya ɗauka wannan ɗin yana da shi. Mun gane? Yawwa. Faɗa'ifatun, wasu yankin mutane da ahun shaɗan ya kira su ne ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Haka ne kuwa? Wa ƙa'ifatun wasu shashin mutane da ahun shaɗan ya kira su ne ila ibadatiha zuwa ga bautar waɗannan ababen bautar min jihati ta'zimil mauta ta fuskar girmama mamata. idan mutum ya mutu shidan abin da ya musu kenan allazina sawwaru tilkal asnam wa'anda suka suranta wa'annan gumakan ala suwarihim a bisa surar wa'annan mamatan ka kauli nuhin kamar mutanen annabi nuhu aka ga mun ba da tarihi mutanen annabi nuhu nan waɗansu mutane ne na kirki mutanen kirki na Allah amma kowa yana da gurin zamansa inda yake ba da darasi yake zama tare da mutanensa amma mutanen kirki ne da suke kaɗaita Allah da suka tafi sai shaidan yewa mutanensu ya tusa musu tunani to wa'annan mutanen naku na kirki yanzu kwa bari a manta da ya gusa yanzu kwa bari a manta da ya oka yanzu kwa manta a manta da nasara yanzu musa aka zo aka ce an yi immortalizing din college of education an maida ta Aminu Sale College of Education Azare. Me yasa ake so ba a so a manta da sunan Aminu Sale. A shi ne kawai. Aminu Sale wani abu zai je yana kabari? Ai bai san ma an yi ba. Amma saboda gudumawa da ya bayar ta bangaren ilimi, ta bangaren ci gaban al'umma, ta bangaren yaduwar bunƙasar wannan ƙasa ta Katagum sai a ga ya cancanci yana daga cikin gwarazai ya cancanci amar sai aka mar to a wancan lokacin shi kuma shaidan abin da yayi mutane mutanen kirkin nan sai ce yanzu ka bari a manta da wani ya kamata ƴaƴanku su zo su san su ka gane shikenan sai aka ce a to amin su bufi majalisihim insaban ku je ku kafa gura abubuwan kafawa a gurin zaman su yadda in mabiyan ku ma sun taso za a ce a ga gurin zaman ya gusa a ga gurin zaman ya oka a ga gurin zaman nasara amma ba wanda ya bauta musu sai suka yi kuma ba wanda yake ɗaukan gurin a matsayin gurin bauta ba wanda yake ɗaukan gurin a matsayin guri da zai je roƙi arziki iyayen sun tafi waɗanda suka kafa yanzu ba sa nan to wata jila kuma ta taso wasu ‘ya'ya kamar ka ce jikoki ko jikokin jikokin sun taso sai shi ɗan ya ce musu a ku wayannan guraren da kuke gani dai su ma iyayenku idan suna da bukata ko suna da damuwa ko gari ya shiga matsala ainihin suke zuwa shikenan to yanzu waɗannan jikokin jikoki kuma idan mutum yana da matsala sai tafi gurin ya gusa sai tafi gurin ya kuka sai tafi gurin nasara sai je kai bukatarsa ya ɗauka wannan buka'ar tana da mallakar ta iya biya mar bukata ta kusantar da shi zuwa ga asalin Allah wanda yake bukata wanda yake biyan bukata haka ce dan ya musu wa ba'ifatun wani yanki kuma ittakazatul asnam ala suratul kawakib wasu kuma sai suka riki ababen bauta a bisa surar taurari allati za'amu wanda suke raya annaha cewar tu'siru ala alalimi tana da tasiri akan halittu faja'aluha sai suka sanya mata buyutan aka mata gidaje wa sanadatun aka mata kuma kamar ka ce rumfuna ko kuma ka ce shema ko wani abu da ake yi ba ginanne ba wanda za a kafa shi a abu waktalafu fi ibadatihim kuma suka sassaba ma cikin irin launin bautar su li hadhihi kawakib ga irin wayannan taurari fa minhum daga cikin su man abada shams akwai wanda suke bautar rana wa minhum man abada al-qamar daga cikin su akwai wanda suke bautar waya wa minhum daga cikin su man ya'budu ghayruhuma akwai wanda suke bautar wani su daban min al-kawakib al-ukhra daga wasu taurari daban hatta banu laha ayatilun sai suka je suka gina musu masaukai ba wai gini irin na nan kasa ba a sai a ce yanzu tauraro kaza to kar ka yi kaza sai ka jira sai tauraro kaza ya sauka a masauki kaza ko masaukan fa su suka yi su su suka yi suka musu wa'annan masaukai li kulli kawkabin da kowane irin tauraro to yana da masaukinsa ya kussuhu wanda aka keɓance gare shi ce ina so zan yi kaza a sai ka bari har sai sauraron ya sauka a masa a buridi na kaza wa minhum daga cikin su manya abudun nar akwai wanda yake bautar wuta wa humul majusu sune majusawa wa minhum daga cikin su manya abudul baqara akwai wanda suke bautar gunki kama fil hindi kamar da yake a kasar hindu wa minhum man ya'budul mala'ika akwai wanda suke bautar mala'iku wa minhum man ya'budul ashjar akwai wanda suke bautar bishiyoyi wal ahjar da duwatsu wa minhum man ya'budul qubur akwai waɗanda suke kuma wato bautar kaburbura wal abraha da kuma guraren bauta al abraha shine shar'ain guraren da masu bautar gargajiya da wasu abubuwa suke yi wa kullu hadha dukkan waɗannan bi sababi da dalilin anna haula'i tasawwaru fi hadhihi al-ashya'i shay'an waɗannan da kake gani din sun suranta wani abu ne cikin waɗannan abubuwa min kasa'isir rububiyyati sun suranta musu cewar wanda suke bautar ranan nan sun san ba rana ce take halittar mutane ba a sun kaddara wa rana tana iya wani aiki daga cikin kasa'isar rububiya ayyukan da Allah yake yi su ita ma tana iya yi ko wata ko kabari ko shirayin ko wani abu mun gane kenan duk wani mai bauta ya san kar mu manta da waccan maganar da ya a baya shirka cikin rububiya da la'akarin wai za a tabbatar da masu halitta biyu waɗanda suke da siffofi iri ɗaya suke kamanni da juna ke cikin siffofi da ayyuka ba zai yiwu ba ba wani wanda zai ce gashi abin bautarsa yana da siffofi irin na Allah bai sai siffanta wani abin bautarsa da Allah ba ya san abin bautarsa bai isa yi abin bai isa yi halitta irin ta Allah ba ai Allah ce haza khalqul lahi ko fa aruni ma za khalaqa allazina min duni kaga ai annabi Ibrahim ya zo ya samu namarud ko sai ce ubangiji na yuhyi wa yumitu kaga sai ya dauka ai shi ma zai iya yace ana uhyi wa umitu shi ma ya kashe daya ce daya tafi sai ce ah to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriq ubangiji na yana hudo rana daga mahudarta shine gabar kai yanzu fatiha fati biha min al maghrib gobe ta ka ta fito ta yamma zai iya zai iya ba fa buyi tallabi kafa sai aka imautar da wanda ya kafarta ya rikice domin ba zai iya ba baka isa ka haɗa shi da Allah ya yi kamanni a cikin siffofin Allah da ayyukansa ba to tun farkon duniya shirka a cikin rububiya ta ɓangaren a haɗa Allah cikin siffofi da ayyukansa da ababen halatta ba zai yiwu ba amma me ake kaddarawa ababen da ake bautawa iko na wani tasarrufi irin na rububiyar ubangiji ko wurin bayarwa ko wurin hanawa ko ran kaza kawai kaddarawa ake yi Allah kuma yake istidraji ga wanda ya so ya mar istidraji eh ku ai kuwa na a saura kaɗan saura arraddu ala hadhihi tasawwuratul batila ko na'am faminhum ah haka ne faminhum daga cikin su man yaz'amu akwai wanda yake raya anna hadhihi al-asnam cewar waɗannan eh ababan bauta tumassil ashiya'an ghaiba suna zama ne suna kamantuwa ne da abubuwan da babu su ma'ana su din suna zaman wasu abubuwa ne wanda su ba a ganin su ka gane su suna rai cewar wa'annan abin da muke bautawa su ɗin ba su ne da ikon ba su ɗin suna zama ne a maimakon wasu abubuwa da babu su kamar ƙala ibn al-qayyim kamar da ibn al-qayyim yace wada asanamu inna ma kana fil asali ala shaklin ma'budin ghaibin ana ajiye gunki ne a kasancewar fil asali suna ajiye shi ne ala shaklin ma'budin ala shaklin ma'budin ghaibin a bisa fuska ko tamanni na wani abun bauta wanda baya nan duk wani gunki da ka gani in ka ji an ce da aka ce a fara'aikin mulata wal uzza to in an yi gunki su tun a can lokacin ana ajiye shi ne a bisa fuskamanni na wani abun bauta wanda shi asalin abin da ake kaddara abin shi baya nan shi wannan faja'alu sanama ala shaklihi sai a sanya gunkin a bisa fuskamarsa wa hay'atihi da yanayinsa wa suratihi da surarsa liyakuna na'iban manabahu sai zama kamar mataimaki ne yake taimakonsa wa qa'iman maqamahu kuma wani mai tsayawa ne a matsayin wancan din dan haka ko a yanzu sai kaga ana zuwa misali sai kaga yanzu sai a samu wani sai a ce wannan din ai shi mai kaza ne sai ana zuwa gurinsa neman sa'a sai a ce a'a ai ba shi ba ne ai yana zuwa mar da daddare shi da ake zuwa ɗin ba shi yake yi ba sai a ce ai ko mai iska kaza ne ko mai kaza kaza ne ko mai kaza kaza ne ko mai bafulatana ne ko mai yan wannan kai ya kamata ce ba kuma manta da suna wa'annan abubuwa ko ba ka ba? Suna nan dandalin abin da da muna yara. To, sai a ce ai shi yake zuwa mar, inda zai ɗauki, inda zai ɗauki wani ƙulli ya baka, sai mutumin tun da kuɗi ake nema da irin wannan abun, misali wasu ta wannan ɓangaren. Ha, kawai in yi shiru, bari ku bari ya zo mar, ya zo mar. ya zo mar inna lillahi wallahi wanda ya rike wani Allah ya shiga ya shiga ukuba ya shiga ukuba ko matata tana da wata ƴar uwa sai ta je gurinta to ita kuma ƴar uwar tata akwai wata abokiyar zama a gidan sai ta je ta ga mutane ana zaune sai zan ci a shiru a shiru a shiru a shiru a shiru ya zo ya zo mata sai mutane duk suka yi shuru ita kuma tana yin wani abu ita kuma sai take wani abu da take yin wani abu duk sai aka yarda wani ya zo aljanin nata ya zo eh bayan ya bayan ta farfado aka yi mata sannu sannu aka yi abubuwa sai kuma ta fara faɗa wa mutane abin da ya gaya mata da abin da ya faɗa mata da abin da ya ce ke za ki haɗa kaza da kaza da kaza da kaza to mun gode mun gode kaza to su ma waɗanda suke bauta al asnam a can baya suna ajiye waɗannan abubuwa ne wai wannan abin ya tsaya makamu sai malam ya ce wa illa in ko ba haka ba familal ma'lum ai sananne ne anna aqilan cewa ba wani mai hankali cewar mai hankali layan hatu khashban ba zai je ya ɗauko wani itace aw hajaran ko wani dutse biye dihi da hannunsa sun ma ya taƙidu sannan ya ƙudurta ko ya raya annahu ilahun wa ma'abuduhu annahu ilahahu wa ma'abuduhu cewar wannan abun kuma abun bauta shine ubangijinsa kuma abun bautarsa ba kawai yana kaddara wannan din zaman wani yake yi shi wannan gunkin nasa ba shi ne zai mar ba a'a zaman wani yake yi intaha wannan magana ta ibn al-qayyim ne kama anna ubadul qubur kamar yadda masu bautar kabarruka kadiman wa hadithan na da can da na yanzu yaz'umuna suke raya anna haula'il amwat cewa wa'annan matattun yashfa'una lahum za su cece su wa yatawassaduna lahum inda Allah fi qada'i hawaijihim kuma suna zama musu wato sanadi tsani suna zama musu tsani a wurin Allah wurin samun biyan bukatunsu wa yaquluna har sukan ce ma ma na abuduhum ai mu ba dan komai muke bauta musu ba illa li yuqarribuna sai dan su kusantar da mu ila Allah zuwa ga Allah zulfan kusantarwa wa ya'buduna min dunillahi Allah ce suna bauta koma bayan Allah ma la yadurruhum abinda ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba yaquluna suna cewa ha'ula'i waɗannan shifa'una inda Allah sune masu ceton mu a wurin Allah kama anna ba'da mushrikil arab kamar yadda sashin mushrikan larabawa wan nasara da nasara tasawwaru fi ma'budatihim suka sawwara cikin ababen bautar su annaha waladullah in ka kula yanzu masu cewa annabi isa dan Allah ne iri ɗaya ne ai sun san ba Allah ne ya haife shi kaddara wa Allah suka yi amma sun san ba ba ɗa ne irin ɗana ba ba logical son na Allah ba a su ma sun san ba haka bane amma abin da suke kaddara ta hanyar sa ta jikinsa ne wai Allah ya turo shi a matsayi na ɗa don ya ceci mutane don ya yaye mutane daga cikin damuwoyi. Ko su haka suke ƙaddarawa, amma ba suna ƙaddara wani ɗin biological son ne irin ɗa nawa ko naka ba. Fa mushrikul Arab abudul mala'ika su kaga mushrikan larabawa sai suke bautawa mala'iku ala annaha banatullahi rayawa ne kawai suka ce ah mala'iku ayayan Allah ne mata ah to tunda ayayan Allah ne ai su sun fi mu kusanci zuwa ga Allah ai yanzu dan tunubu zai iya ma alfarma a wurin tunubu to irin wannan suka kaddara wai ce sosai to irin wannan suka kaddara irin wannan suka kaddara wa ubangiji su masharkan larabawa sai suka kaddara mala'iku ayayan Allah ne mata wan nasara su kuma nasara abdul masih sai suke bauta wa annabi isa alaihi salam ala annahu ibnullahi akan cewar shi dan Allah ne ar-raddu to shine zai magana kuma akan hadhihi tasawwuratul batila ubangiji ya musu raddi a gurare daban-daban masu irin waɗannan rayawa wanda yake na ƙarya na barna abinda muka faɗa daidai Allah haɗa mu cikin ladansa wato tauhidi yana da wahalar fahimta sai ga wani lokacin kamar ba a ganewa saboda shi tauhidi ba kamar alwala ne a ce ka wanke hannu sau uku kawai an wuce ka gane ka wanke sau uku a'a ka ga yanzu malam ai sai da ya so ya fayyana maka ma'anar rububiya da kuma shi ubangiji in an ce kansa a cikin rububiya da abin da ake nufi da irin ayyukansa na rububiya da kuma haɗa shi a cikin rububiya ba zai yiwu ba da haka sai aka ƙaga cewar abubuwan da ake haɗa shi da shi wani tasarrufi suke da shi irin wanda Ubangiji yake yi kuma ko mu a cikin rayuwarmu ta ‘yan adam muna gani ta yau da kullum mutanen da suke bautar wasu ba Allah ba haka suke kaddarawa haka suke kaddarawa ko laya me laya kana nufin yana kaddara yanzu in za zuwa cikin gidansa yana kaddara layar ita za ta fito ta tsare mutumin a'a kaddara mata wani tasarrufi irin na Allah yake tasarrufi ne yake kaddara mata tana yi alhali ba ta yi da haka ita ma ba ta da bambanci da gunki ai kaddara mata kai wasu fa wasu layin da za ka buɗe su ka ga abin da ke cikin su sai ka sai ka gane ma maganar da mutane suke yi na cewar wani sunan Allah wasu layin ma ba sunan Allah bane kai wasu layin ma rubutun ma wasu layin ma sakandami ne in an ce sakandami shine ma laysa fihi ma'anan abin da bai da wata ma'ana ashe wannan ya Usman ibn Furi ya faɗa cikin ya faɗa cikin me wasiqatul ikwani yace wa kullu man kataba ismullahi duk wanda ya rubuta sunan Allah awul malaikati ko sunan malaika awul anbiya'i ko annabawa aw huruful ladhi la ya'rifu ma'anaha yace ko harufan ma da ba a san ma'anar su ba li jalbil manafi dan jawo amfani aw daf'il madar ko tunkuɗe wata cuta faqad sahara yayi sihiri wa kullu man sahara duk wanda ya sihiri faqad kafara ya kafarta akwai abin da figures ne ma ai eh wayan eh figures sune 1 2 3 ko za ga abin da za ta maka wannan hatimin annabi yusuf ne sai ai kai gidan dara sai a sha biyar a sa sha uku a sa daya can a sa hudu a sa biyar sai a ce wannan hatimin na annabi yusuf ne ba ma sunan Allah a ciki kwata kwata duk shi ma kaddarawa yake kaddarawa yake shi ma kaddarawa yake ai shi ma ya san ya san cewar shi wannan abin da ya manna motar ba za ta zo faduwa ya zo ya rike ta ba ko kamar yadda mai wancan dutsen da ya je ya ɗauko shi ya san ba dutsen ne ya yi shi ba shi ma kaddara ya dutsen ta sarrafi yake yi to shi ma wanda ya manna wannan hoto yake nufin zai hana mota faduwa yana kaddara wa hoton wani tasarrafi ne irin na Allah Allah ka tsare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم يسر ولا تعسر اللهم